أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah rada mu cikin wannan masallaci cikin ranakun da muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala muna fata abin da zamu karanta Allah ya bamu lada akai inda zamu yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana to zamu tashi kan babi na uku kenan babin da yake magana kan tsarki Malam ya ce babu ɗaharatul ma'i wasaubi wal buk'ati. Wannan babi zai yi mana magana a kan wato tsarki na ruwa da kuma tsarki na tufan da mutum zai saka lokacin sallah wal buk'ati da kuma tsarki na inda mutum zai zauna ya yi sallah ɗin inda zai yi sallah to wannan shine abin da babi zai karantar. wama ya jiri wama yi sai ce wama yi jizi'u da zai karantar da mu ma abin da yake isa minan libas na daga tufafi fi salata a cikin sallah wani tufa ne yake isa mutum in zai zo ya yi sallah din to sai wanda ya soma da wal musalli shi mai sallah yunaci rabbahu yana ganawa ne da mahaliccinsa shi wannan wal musalli naji rabbahu dinnan wato hadisin yana can cikin muwadda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin masallaci sai ji mutane suna sallah wannan yana ɗaga murya wancan yana ɗaga murya kowa da kira'an shi haka to sai annabi ya ce a su yi a hankali su yi a hankali domin mai sallah yana ganawa ne da mahaliccinsa mun gane ko yunaji rabbahu fa alaihi saboda haka yana kan shi mai yin wannan sallah ayyata ahaba yayi tattali lizalika domin wannan ganawa da zai yi da mahaliccinsa tattalin nan kuwa ba wai wani abu ba bilubu zai tattali na alola aw bi duhur ko kuma tattali na tsarki in wajaba alaihi in wannan tsarkin ya zama wajibi a kan shi a duhur anan tsarkin da malam ke nufi shine tsarki kamar na wanka na janaba domin duk wanda ya wankan janaba ya yi alola a ciki saboda haka in ka yi wankan janaba ba sai ka zo kuma ka sake yin alola domin za ka yi sallah ba domin ta, ta wato alolan ya shiga cikin wanka din in waje ba alaihi duhuru wa yakunu zalika to wannan tsarki zai yi shi ne ko kuma wannan alola zai yi bi ma'in dahirin da ruwa wanda yake mai tsarki gair mashubin bi najasatin wanda be najasa ba ta gaurayi da wannan ruwa ba wala bi ma in katta gayyara launu haka nan kuma ba zai yi alolan nan ba da ruwa wanda katta gayyara launu hu launin sa ya riga ya jirkita mun gane ko launin sa ya jirkita da shay'in saboda wani abu halaka hu wanda ya cuɗanya da shi min shay'in najasin ya cuɗanya da shi daga wani abu wanda yake najasa ne au ɗahirin ko kuma ma abu mai tsarki. Alal misali sai ruwa ya cuɗanya da fitsari, to ba za a yi alula da shi ba. Kaga ai fitsari na jasa ne, ko kuma ruwa ya cuɗanya da da abin nan da gari garin tuwo. Kaga shi garin tuwo ai mai tsarki ne. To amma da ruwan ya cuɗanya da shi ba za a yi alula da wannan ba. Shi ne ce bi shay'in khalaqahu min shay'in najasin au ɗahirin. illa ma gayyara launuhul ardu sai dai abinda ita ƙasan inda aka ɗebo ruwan ita ce ta jirkita kala na wannan ruwa to wannan babu komai gare shi kamar da inda aka ɗebo ruwa inda jar ƙasa ne sai ruwan ya kasance ja ko kuma bakar ƙasa ne sai ruwan ya kasance baki ko kuma ƙasan tana da kanwa kanwa kamar mafi yawa irin ruwan nan wurarenmu musamman in ka tsallaka wancan hanyar ƙasansu yana da ruwansu za ka ji kanwa kanwa a ciki to wannan duk babu laifi a kai tun da asalinsa min ƙararihi daga inda ruwan ya fito wato a nan ƙasan take to wannan babu laifi shi ne ya ce launin arba allati huwa biha wanda ruwan yake cikin wannan ƙasa min sabakati na daga kanwa kanwa a hamatin ko jar ƙasa ko bakar ƙasa au nahwi zalika ko makamancin wannan to wa ma'ul sama'i kaga ruwan sama wa ma'ul uyuni da ruwan da yake bubbugowa na idanuwar ruwa wa ma'ul abari da ruwa na rijiya wa ma'ul bahari da ruwa na rafi wannan tayyibun masu tsarki ne tayyibun dahirun tayyibun masu daɗi ne dahirun masu tsarki ne mutahirin sannan kuma masu tsarkakewa ne lin najasati ga dukkanin najasa kowane iri ruwan sama ruwan marmaro ruwan rafi da kuma ruwan rija wa'innan dukkaninsu masu tsarki ne ko da wani irin kala suka yi a nan sallallahu yana faɗi game da ruwan rafi wato wanda yake gudana ya ce to shi dai al'amarin rafi ga baki ɗaya a hurin ma'uhu wato ruwan shi mai tsarki ne sannan kuma hillun mai tatuhu mataccen abin da yake cikin rafi shi ma mai tsarki ne mana mutum sai je ci karo da ga dorinan ruwa ta mutu a cikin ruwa take to nan dorinan ruwa mai tsarki ne halal ne gare ka kici ko kuma kifi ko kuma wane ne kai duk dai wanda da yake rayuwa a cikin ruwa sai ga mushen shi to wannan in dai cikin ruwan ya mutu shi halal ne a ci abinda annabi sallallahu alaihi ya faɗa game da al'amarin rafi kenan na'am malam yace wa ma guyira launuhu to dukkanin abin da launinsa ya jirkita na wannan ruwa ɗin bi shay'in tahirin hallafihi ya jirkita da wani abu mai tsarki hallafihi wanda wannan abu mai tsarkin ya fada cikin shi to fa zalikal ma'u kaga wannan ruwa dahirin mai tsarki ne yau duk wani ruwa wanda abu ne na halal ya zuba a cikinsa to wannan ruwa mai tsarki ne mun gane ko amma gairu mudashirin ba mai tsarkakewa ba ba zai iya tsarkakewa ba ka yi tsarki da shi ko kuma ka yi alola da shi shi ne ce gairu mudashirin fi wudu'in wajen alola auɗuhurin ko kuma wajen tsarki inda za ka gane ruwan da ya jirkita da duk wani abu wanda yake mai halal za ka ji ya canza shi da kan shi kai da kanka sai ka canza ma ruwan suna ko gari ya zuba a cikin rashin ruwan gari to duk ruwan da aka riga aka tuɓe masa sunan shi aka sanya masa sunan wancan abin to shi ma ya zama wancan ɗin yawwa ko ruwan kunun zaki ka duk ba ka yin alola da shi shine can ai aka yi ta fafata mutum zai yi wanka da da menene zai yi wankan tsarki amma da sabulu mun gane ko to zai yi wanka da ruwan sabulu ne ko zai yi wanka da sabulu ai magana biyu ne a nan wajen ruwan da duk ya riga ya jirkita da shi ba za ka yi wani abu da shi na tsarki ba amma zanen misali janaba ya kawo mutum sai mutum ya zo ya shafa sabulu ya goga ya goga sai ya samu ruwa mai tsarki sai ya wanke jikinsa wannan ya yi wanka mun gane za mu ne ta tarar da mu je mu daman na jasa ne a jikinka sai ka zo ka safar sabulu sai ka yabo ruwa mai tsarki sai ka zo ka wanke jikinka wannan wankan ka yayi amma ruwan da ya riga ya jirkita to shine fa ba za ka yi wannan da shi ba domin ka yi wanka da wannan ka zama ka yi wanka da ruwan sabulu kama ka zuba omo a cikin ruwan sai ka yi wanka da shi to ka ka yi wanka da ruwan omo mun gane ko yawa ba wai oman ne yake jikinka ka wanke ba yawa wallahu ala na eh yi ba da ka zo ka wanke sabulun tas a jikinka ba shi kenan kamanin misali masu amfani da wannan shawa haka ya ci cuɗanya jikin shi da sabulu sai buɗe shawa ya wanke shi kenan a lura yi tirazan abinda kawai za ka kiyaye shi ne kada kuma ka taɓa zakarinka domin daman shi yasa an zo wankan ai akan so mu wanke wannan waje ɗin saboda ba za ka dawo ta kan shi ba so duk sauran abin da ka wanke ya zamanto alola na cikin shi malam ya ce wa ma guyira launu bi shay'in tahirin halla fihi fa zalika al-ma'u wa fa zalika al-ma'u tahirin ghairu mutahirin amma ba mai tsarkakewa ba fi wudu'in wajen alola aw uhurin ko kuma wajen tsarki aw zawalin najasati ko kuma wajen gusar da najasa ka ɗauki wannan ruwan yake ce bari ka gusar da najasan da yake jikin kayanka ko kuma gusar da najasan da yake inda za ka yi sallah in dai ruwan nan ya riga ya tuɓe daga sunansa na ruwa ya sanya suna na wani abu to ba za ka yi da shi ba wa ma gayyara tun najasatu duk abin da kuma najasa ta jirkita shi to fa laysa bi dahirin wannan fa ba mai tsarki bane wala madahirin kuma ba mai tsarkakewa ba in ba najasa ne ta jirkita shi ba ruwa mai tsarki ne amma ba mai tsarkakewa ba amma in najasa ne ta jirkita shi to ruwan shi kanshi tukunna ba mai tsarki bane sannan ko ba mai tsarkakewa bane wa qalilul ma'i ruwa wanda yake kaɗan yunajjisuhu yana najastar da shi kanshi ruwa ɗin kalilin najasat wato najasa wanda take koda yar kaɗan ne mun gane ko to amma akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza kana al-ma'u qullatan la yahmil najasa idan ruwa ya kai kula mu nan ba mu amfani da shi ba mu amfani da kula ya kai gabas haka ana yin sa kamar abin nan wajen siyo ko ana yin sa da ƙasa so in ya kai kula guda biyu to najasa batta abin nan nashi batta najastar da shi bi ma'ana a wannan hadisi yana nufin kaɗan na wannan najasa ɗin mun gane ko to amma idan yanzu alal misali kana da ruwa cikin bokiti sai fitsari ya tsillu a cikinsa ba wai aka yi fitsari a cikinsa ba yana fitsari sai ya tsillu a ciki to wannan bai najastar da wannan ruwa ba akan magana wata ke mashhuri. Shi ne malam yake cewa wala mudashir wa in lam tugayyirhu ko da a ce wannan najasa bata jirkita wannan ruwa ba to amma ana la'akari ne da karancin shi wannan ruwa din to an gama da wannan sai malam ya ce wa qillatul ma'i an zo yin wanka ko an zo yin alola to a a takaita a ƙillatul ma'i karanta a karanta ruwan wato ruwan ba sai ka ebo zagosin za su yi alula wajen buta biyu buta uku haka akwai wani almajiri da ya zauna a gidan abin da ya kore shi da baban mu ya kore shi kenan shi zai ta alola ya yi ta yi ta doke wannan alola na ke yaushe zai kare yaushe zai kare eh ita wannan alola yaushe zai kare a haka a haka dai amma nan gidan mu ya zauna wancan lokaci ɗin. To, karanta ruwa, amma a karanta amfani da ruwa wajen alola, amma ma'a hikamil gusuli, ko tare da kyautata wannan wanka ɗin, hikam kyautatawa, to wannan sunnatin sunna ne. Wasarafu yin kuma abin nan almubazzaranci, shine wato ka yi ta amfani da ruwan har ya wuce iyaka. wannan guluwun wato ƙetare iyaka ne wa bid'atun sannan kuma bid'a ne to a ƙare maka magana dai ga baki ɗaya sai ya kawo maka annabi sallallahu alaihi wasallam da ruwa wato kwatankwacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da shi shine yace wa qad tawabba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alola bi muddin wato da muddin nabi da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alola wa huwa wazn ridlin wannan ma'auni ne ridlin wa sulsahu shi na samu ridli ɗaya da kuma ɗaya bisa uku ridli abun awun su ne nan amma an ce mudinnabi kowa ya san shi in dai baka gane ma mudinnabi ba shine ka samu hannu matsakaici ka cika shi da abu to mudinnabi ɗaya kenan in ka yi shi guda hudu shine sa'i ɗaya to annan sallallahu ya yi alola da wannan muddin nabi ruwa daidai da cikin muddin nabi wata tahara sannan kuma yayi wanka na tsarki bisa'in wato da wannan sa'i din wa huwa arba'atu amdadin shine muddin nabi guda hudu bi muddihi alaihi salatu wassalam wato da muddin sana muddin annan sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan kaga ya nuna mana hukuncin ruwan ma daidai yaya zaka yi alola da shi ko zaka yi wanka da shi wa taharatul buqati sai kuma tsarki na buqa'a shine wajen da za a yi sallah din to wannan shi ma wajibi ne wa kazalika taharatul sawbi hakan nan tsarki na tufan da zaka yi sallah tufan da zaka yi sallah ya kasance masu tsarki shi ma wajibi ne Baƙila aka ce inna zalika lalle kasancewan wajen da zaka yi sallah wajibi ko kuma tufan da zaka yi wajibi to wannan yana yana inna zalika fihi ma lalle wannan cikin su wajibu na wannan wajibi din wujubul fara'id wajibci ne na farilla wakila ka ce wujubul sunani wajibci ne na sunna al-mu'akkadati mai karfi saboda haka wayyin ha an yi hani an salati daga yin sallah fi ma'atinil ibli a makwancin raƙuma inda suke dawowa su kwanta kafin washe gari su tafi to ba za ka yi sallah a wannan inda suke kwanciya ba mun gane ko su malamai suna cewa su kuma sukan yi haila irin na irin na mata saboda haka ba a sallah a makwancin su inda suke zuwa su kwana fi ma'adinil ibli wa mahajjati dariqi da kuma tsakiyan kan hanya tsakiyan kan hanya inda mutane suke wucewa dabbobi suke wucewa nan ma ba za ka yi sallah a wajen ba saboda ne a'a akwai datti akwai an tako wancan an zo an biyo ta nan barka da aminci dai da tsarkin wajen to ba za ka yi sallah a nan ba wa zahar baitullahi da kuma ɗakin Allah wato saman ɗakin Allah saman ɗakin Allah ɗin shi ba za ka yi sallah a wajen ba saboda me ina ka fuskanta a wannan lokaci ɗin kowane mai sallah yana fuskantar alƙibla ne ya yi sallah mun gane ko da yake yamma da ɗaki ya fuskanci gabas kamar mu da muke yamma da ɗakin Allah sai mu fuskanci gabas sai mu fuskanci ɗakin sai mu fuskanci yawan inda muna ganin Ka'aba to Ka'aba za mu kalla mu amma da ba ma ganin ta fa sai mu fuskanci jihan da take zaka ji wasu suna cewa wai masallatan mu ba sa kallon gabar ko to amma ita ɗakin Allah a ina take mu daga nan wajen mu shikenan mun samu sallah za can karatu yana can cikin askari yau in ba za ka iya ganin ta ba to ka fuskanci jihan da ita take yau in za ka iya ganin ta kuma to sai ka fuskance ta yau kamar yanzu ka je ɗakin Allah ka je harami gaba ɗaya za ka ga akwai mai fuskantar kudu akwai mai fuskantar arewa akwai mai fuskantar gabar akwai tsuntsun da an kewaye ta ne kewayen ɗakin haramin nan ne masallacin haramin kuma gaba ɗaya to wannan zaka ga yana kallon nan wannan yana kallo nan wannan yana kallon gabas wannan yamma wani ma ka baka san wani kusurwa yake kallo ba domin ka gefen shi shi yake kallo ma gaba ɗaya so a zagaye ne haka ake to sai wannan shi kuma sai je ya hau can tsololan ɗakin rufin ɗakin to shi na ya kalla bai kalli ɗaki ba yawa to saboda haka ba a yin sallah a can saman ɗakin ɗakin Allah. Ba a sallah a wannan. Wal hammami hakan nan kuma a ɗakin wanka shi ma ba a yin sallah a ɗakin wanka haisu la yuqinu min hudbi taharatin inda ba za a amintar da ce da tsarkinsa ba. Mun gane ko musamman mafi yawa irin banɗakunan mu wanda ma ake haɗa banɗakin da kuma wajen fitsari da wajen ga'ibi duk a waje ɗaya. Mun gane ko? Amma yanzu in ka je inda suka wadata sosai za ka samu banɗaki kai ka ce ɗaki ɗaki ne ciki da falo. Wasu banɗakuna ma ciki da falo ne. Mun gane ko a yanzu ba gidajen da ake yi a yanzu. Ka san duka wa'annan da alamomi ne na tashin duniya. Kasan duka baki ɗaya sai an cike ta. ma'ana wato sai an daɗa ƙawata ta har da irin wayannan jinka masu tozan nan duk baki ɗaya ana tafiya ne towards ƙarshen duniya ɗin gaba ɗaya kamar yadda hadisi ya nuna to duk ɗakin wankan da ba amince da tsarkin ba ba a yin sallah a ciki wal mazbalati ko kuma inda ake zubar da shara shi ma ba a ba a sallah akan wannan juji ɗin wal majzarati ko kuma inda ake abin nan majzara kwata mayanka shi ma ba a yin sallah a wannan waje din wa maqabaratil mushrikin da makabarta na mushrikai ba a yin sallah a wannan waje wa kana'isihim hakan nan kuma da cikin da suke yin ibada mun gane ko kaman coci na nasara da biya'u na yahudawa da baitin nari na majusawa masu bautan wuta duk ba a yin sallah a wannan waje amma menene illa na rashin yin sallah a nan saboda shi ma ba a aminta da tsarkin wajen ba yawa ba a aminta da tsarkin wajen ba amma yanzu kamar alal misali sai aka kama ka kuma aka kulle ka a cikin a cikin ɗakin bautan yahudawa kuma lokacin sallah yayi kuma lokacin sallah yayi ka san ita sallah in ta zo a kowane hali sai ka yi ta mun gane ko to ya za ka yi za ka yi tsallanka a wannan waje din mun gane ko a to ai bani da tsarki a ai bani da alola ita dai wala ya azubu wa huwa ya aqilu ita sallan bata faɗi ba in dai da hankali a jikinka a nemi yanda za a yi ai wa aqallu ma yusalli mun gama da wancan na wajen sallah kenan ko to sai kuma tufafi wa aqallu ma yusalli bihi rajul mafi karanci abin da namiji zai yi sallah cikin libasu na daga tufafi shi ne a samu taubin wato tufa satirin wanda za ta suturce shi min dir'in na daga riga aure da'in ko kuma mayafi to wa dir'u abin da ake nufi da dir'u shine alkamis wato riga din wa yukrahu makaruhi ne an yi salli an yi salli yayi salla da saubin da tufa laisa ala akatafihi min shay'un wanda a kafatin sannan babu komai ya suturci al'auran shi amma nan saman babu komai to wannan makaruhi ne amma yayi sallah sallah ta yi fa in fa'ala in ya aikata wannan to lam yu'id ba za a ce ya mai da sallah ba yawa kamar singlet kamar mutum yanzu zai sa singlet ya yi ai babu komai a kafaɗan shi in banda igiyan da ta rike singletin yawa sallah ta yi ya sake sallah ta yi amma ya munana lam yu'id ba za a ce ya sake sallah ba wa aqallu mafi karancin ma yujzi'ul mar'ata abinda ke isa mace min libas na daga tufafi fi salata cikin sallah shine addirwa a samu wato riga alhasif wanda ke mai kauri asabigu mai yalwace allazi wanda wannan yustir zuhur kadamai ha zai lillibe wato dinduniyanta shine rigan da ake so ta yi sallah a cikin sa wa khimarin da kuma a samu mayafi ta taqannaku bihi wanda za ta lulluba da shi wannan shine abin da zai ishi mace yin sallah sannan wato bashir bi kaffai hal arba fi sujudi misl rajul to amma in an zo sujjada ana son ta yi mubashara da tafin hannun nata ya taba wato ƙasa eh ta shimfiɗa shi misl rajul misalin yadda namiji yake yi kada in ba an ce ta lulluɓa jikinta ba sai kuma ta kudin dine ta yi sujada akan mayafin nata a'a ta yi sujada akan ƙasa da maza suke yi wannan shine yanda wato siffa na tuffan mai sallah ya kamata ya zamanto kuma mun zo ƙarshen wannan babi insha Allah za mu kwana a nan sai gobe mu dora daga inda muka tsaya abinda muka karanta muka dace Allah ya bamu lada akai wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh